الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha ɗaya ga watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 29 ga watan 4226 kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba a wannan masallaci na abubakar da siddiq da an zake nan basawa muna karatu a cikin littafin addurarul bahiyya wallafar bajimin malami a shekul allama muhammad ibn ali ash-shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa hijira da shekara 1250 wannan kuma shine darasin mu na 83 zamu tashi akan sabon kitab wanda muke gabar shi lalle a yanzu ya zo a gaba kuma ja kuma ji ita ala qadari ya musa kenan ya zo akan kadarin shi kenan shine malaye kullu babi yake cewa kitabul udhiyati ko udhiyati haka yake karanta ta udhiya da ya fi shahara a bakunan mutane udhiya akwai kalmomin da sun shahara daga yadda mutane ke faɗi amma su ba haka suke ba ana kawo ire-iren waɗannan za ga galiban a cikin akhata'ul lugawiyya sha'i'a kalmar azzawaj ko azziwaj ko azzafaf ko azzifaf da sauransu malai ce littafi da zai magana akan layya al'uduhiyya layya malai ce ito kafin mu je ga abinda malai rubuta an ce layya al'uduhiyya a harshen larabci tana nufin ismun lima yuzaha duk abin da ake layye da shi shine udhiya da kamar misali ragon da ake yankawa akwai da ake yanka tunke da ake yanka saniya ko raƙumi da wasu mutum bakwai kan haɗu wannan dabbar min bahimatul an'am ita ce udhiya din amanar lokacin amma a shari'a idan an ce al udhiyatu shine ma yudbahu min bahimatil an'ami fi yawmil adha إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى wanda yake layya me layya shine duk abin da ake yankawa daga dabbobin ni'ima a ranar layya har zuwa ƙarshen kwanakin tashriqi cikin hikimar Allah sai Allah ya tsawaita mana kwanakin yanka layya tun daga ranar Idi har zuwa ranar ƙarshe ta ayyamut tashriq ayyamut tashriq sune kwanakin yanyani da alhazai ke zama a makka wa man ta'addala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa shine ranar 11 da 12 in alhaji ya ga dama daga jifar rana ta 12 zai iya wucewa makka kawai yana zuwa inda ya tawaful ifada bai ya tawaful ifada in yayi tawaful ifada zai iya tawafin bankwana a ranan ma ya hau mota ya koma garin su ko ya ya taka jirgi ya koma kasar su to amma wa man ta'akhara wanda kuma ya jinkirta har ya kai rana ta 13 shi ma fala isma alai salati liman ittaqa su duka biyin tsoron Allah ake so kar kar a watsi a bashi kuma ya ta salfi yana turowa gida mu bakwai muka rage a arba to ko bakwai muka rage da Allah bai karba ba kenan ko to to me riba shi kenan in dai haka ne ka raka bi saura amma dai zaka tsaya ne dan kari ne na alkhairi fastabiqul khairat wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum to wannan babu laifi to har zuwa ranar ƙarshe ta 13 ga wata duk ranaku ne na yanka layya kenan zaka yanka ranar 10 ga wata za ka yanka sha ɗaya za ka yanka sha biyu za ka yanka sha uku to shi ne layya ana amma me dalilin yankawar ya zama takarruban ilallahi ta'ala don neman kusantar Allah maɗaukakin sarki duk dalilai na alkitab da as-sunna da al-ijma sun haɗu gaba ɗaya akan shar'antuwar yin layya ibn qudama al-maqdisi ibn daqiq al-aidi ibn hadar al-asqalani al-imam ash-shawkani muhammad ibn ali ash-shawkani kenan da sauransu irin su al-imam an-nawawi duk sun tafi kan cewa shari'a ce saboda layya babbar ibada ce da wanda Allah ya azurta shi da halin yi kuma yayi to ana kirsa mishi da to ne yana riga ta a fadar Allah shi ko wanda aka azurta shi aka yalwata mashi da bashi ikon yi kuma ya yi to wannan shi sai dai a yi shiru kawai Allah da ya kiyaye hanya ba a san wani irin bakin jini yake da shi a gurin Allah ba da Allah ya kasa haska mashi kofar alheri irin wannan so da dama za ka ga ibadu in ka gama za ka rasa to wai wani sai zai ce to kai wata riba ka samu yanzu in kana jin yunwa kai sallah ba za ka koshe ba amma yanzu kana jin yunwa kai layya yaya me dadin fa zaka ci to da ma ibada me dadi irin wannan kai ka ci ka more kuma a dumbuzo lada a baka wannan duka ajilu bushral mu'min ne tun a nan duniya da haka malamai sun haɗu gaba ɗaya akan shar'antuwarta akwai hikimar da Allah ya shar'anta mana na ɗaya dai dan mu nuna godiya ga Allah bisa ni'imar da ya mana wani na ne yanzu ba talayya yake ba wallahi maganin da zai sha yake bukata magani ko da zai sai mai iyalai ko iyaye kai kuma aka ce baka da wannan lalurar baka da matsalar abinci har kana da wani dan rara zaka iya sayan wani busuru wata akuya wata tunkiya wani rago dubu dari dubu dari dubu dari uku kana da wannan halin kuma sai ka yanka to alama ce ta cewa kana cikin masu godiya wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ka shirya karbar ƙari eh share sto kawai ne abin zai ƙara maka ma ya aba'u bikum rabbi laula ba shi ba ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum kana da garanti a matsayin ka na mai godiya ga Allah insha Allah Allah ba zai azabtar da kai ba hikima ta biyu akwai rayar da sunnar kakanmu ko babanmu Annabi Ibrahim wanda ya kira mu da sunan musulmi an umarce shi da yanka dan shi kuma ya je yanka dan a ciki akwai darussa masu tarin yawa kenan yanzu ana nuna maka yar dukiyar da ka tara kuma ta zo daidai gaban layya ɗiba kai layya annabi ibrahim kai ka goda allah kai kuɗinka aka ce ka ɗiba ka sai akuya shi annabi ibrahim ɗan shi aka ce ya kama ya yanka kuma ya kama falamma aslama wa tallahu lil jabi sai da fa ya kwantar zai yanka ba sai aka yi ke fanadainahu ayya ibrahim kai daga ji daga nesa akai kira kad saddaqata ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin haka muke saka ma irin ku masu kyautatawa aka ce an fanshi yara wa fadainahu bi dhibhin abi to ni da kai ba ƴaƴan ma aka ce mu yanka ba ba wuyan mu aka ce mu yanka ba ba kowa aka ce mu yanka ba a dan kudin da muke da shi ne aka ce mu kwashe mu sai dabba kuma abin da zai baka mamaki wasu in shedan ya tashi bi da su ta wanwe sai ɗaya mana wayo wani mai hikima yake cewa daga cikin gaɓoɓin da shedan ya rena mana wayo shine gaban layya sai ka kiwon kaji goma sha biyar kowace ɗaya dubu takwas takwas sai ka kasa yin layya to wai ina hikima ina basira yanzu kajin nan ana gobe idi za ka yi tattara suka sayar takwas takwas za a siya ko kaɗa musu ƙararra ka ce bakwai bakwai guda goma dubu saba'in guda biyar talatin da biyar ɗari da goma in aka kawo rabu aka ce ɗari uku ka ce ba wannan ba in aka kawo tunki aka ce ɗari biyu da goma ka ce ba ita ba in aka kawo ta rushe shiyar akuya aka ce ita kuma ɗari da goma ka ce ba ita ba a kawo bunsu duk ba a wani gane yana wari duk a littafai aka karanto wai na mutu na wari shi wanda ke warin ka gayyace shi walima a soya shi ai ragada da ai farfesun kayan cikin ka bashi ka ji labaran da da ne yanzu ya ma sani ne hancin bai ganewa kuma dama ana ganewa ne in an san wani shi idan mana yana gane abu na da kaishi ne in an san mai wari da za ka gane mai wari kai baka san mai kanshin ba so da kan aka wani rago gunsuru sai ka ce shi kuma wannan rusheshin da ka gani 80 can kuma kana da 105 a gani sai ka sai rabinka a bunsurinka kawai a yanka to yanzu ka shiga cikin waɗanda suka bi sawun annabi ibrahim wannan fallar ka same ta suka ce hikima ta uku da ke cikin layi shine mutum zai sami yalwata wa iyali za ka yalwata wa iyalai za a yanka yanzu in ka yanka akuya komai na dabba kana da shi kenan akwai kai akwai kafa akwai kayan ciki akwai kashi akwai wojiya akwai komai na dabba madadin zaka je gun me sai da nama kai to wane za a ba to to to a sa dai da wannan kashin to yanzu duk kana da su eh sai yadda ka tsara za a yi kana zuwa gun masu waina ana maka kana siye da da miyar kashi to ga kashin a gidanka a cika tukunya kai saukai kyauta kai sadaka kai alheri kuma kaci kuma kaciyar kuma Allah ya biya ka to akwai wannan hikimar a ciki na hudu zubar da jinin yana ƙara nuni ga mu ƴaƴan Adamu ƴan baiwa ne wato darajar mu abun Allah babbaci ko da kuskuren sakin layi ba inda zaka ga an ce a yanka mutum a samu lada kama dabbobi ga sanan duk an umarce mu ta yankawa bai shi mutu lanami ba mu yanka su kuma mu samu lada yanka sun a nan ne za mu samu lada to kenan wannan na nuni ga darajar da ɗan adam ke da shi shi ne zai yanka dabbar a biya shi shi ko ba wanda ya isa ya yanka shi daga wannan ibada ta al'uduhiya tana da matukar lada da kima wanda za mu jo su hukunce-hukuncen a nan kuma da yawan mutane za su iya yi kawai abinda za ka yi la'akari da shi daga yanzu zuwa ranar idi kana da wani abu da za ka iya kamawa ka sayar wanda ba zai taɓa rayuwarka ta yau da kullum ba don da kuɗi da maciji maganin sai an gansu a kashe kaga bahaushe da ya wannan maganar karar me yake nufi kamar yana maka ishara ne zuwa ga khamsun minad dawabi kulluhunna fawatiq dabbobi biyar dukkan su kai kenan mu yanzu sai mu kara na shida ko ala babil qiyasi hadda kudi ma maganin kudi ka kashe in kaje kashe su kashe ka zasu saboda su ba za su gadin ka ba sai dai kai gadin su ba za ka tsara mutuncin ka ba sai dai kai ke amfani da su ka tsara mutuncin ka ba su da hankali to in ka kirga ga ganin zuwa idi eh to gaskiya in dai ka ɗan rage ɗinkunan da za ka yi kala shidan nan ka dawo da su kala uku raguwar kala uku za a sai rago a to ta kama ka ga wata kada wata fuskare riyar waya ga wata yar karama ka sai da babban nan dubu ɗari za a sai to ta kama ka kenan musamman ga wanda ke ganin wajiba ce za mu ji maganar hukunci matsala ce khilafiyya malai ce tushra'u li ahli kulli baitin an shar'anta layya ga iyalan kowane gida wannan maganar tana da wani irin mafhum mai ban sha'awa mu musulmi a babin layya kala biyu ne ko dai mu zama afrad al-afradu kenan daidai kun mu masu cin gashin kanmu da ni da kai da wancan da wancan ko ko mu zama ahalo baitin to idan ka samu ahalo baitin lalle akwai shugaba waye shugaba shine mai gida to me wannan ke cewa koda ba a shar'anta mana layya a ɗaiɗaikunmu ba to an shar'anta mana a matsayinmu na masu gida wanda ke da mata da 'ya'ya an shar'anta mashi a madadin matar da 'ya'yan da waɗanda kake ciyarwa to an shar'anta maka ka nemo abin layya me ya hikimar haka to ai dama ko ba a shar'anta maka ba ai zaka shiga ginsami ko in aka tambaye ka ginsami ba wani ana kana to saboda yara yawwa ka shigo to yanzu saboda yaran ya layya saboda yaran kai layya kenan in dai mutum yana da iyalai to shuri'at lahul udhiya an shar'anta a gare shi yayi layya to an shar'anta ta ga iyalan kowane gida akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari yake cewa kana rajulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yudhi bi shati anhu wa an ahli baitihi mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama kowane magidanci zaka ga ya yanka dabban layyar shi a madadin kanshi da madadin iyalan gidan shi matan shi da kuma ƴaƴan shi akwai hadisi da ciki akwai Abu Ramla wanda suke ce mashi Amir yake cewa annabi ya ce ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiya kowane iyalan gida a kowace shekara na umarce su su yi layya su yi layya amma yanzu misali layyan nan ta matso baka da kudin dabban layya baka da kudin sayan kaji baka da kudin shiga ginsani baka da kudin sayan shinkafa ko makaroni ko taliya baka da kudin yi wa yara dinki to shikenan ta faɗa kanka amma murga za ka shiga ginsani ba juya kudin ginsamin mana ya je can cikin sauki za ya cewa ginsamin ai ba yawa dubu saba'in ne za a shiga a to dubu saba'in ku haɗu ku bakwai dubu saba'in so bakwai nawa zai ba mu ɗari na ɗari hudu da tasa'in ko to ɗari hudu da tasa'in ba zai isa a samu saniya ba sai a samo musinniya wadda cika ka'idoji sai a yanka sai ku bakwai ku yanka sai ku raba ta kuma wannan saniyar da za mu da mutum bakwai za su yanka kowane magidanci shi ɗaya zai zama a madadin ahalu baitihi ne ahalu baitihi shi yasa ka ce ita saniya mutum bakwai daga mabambantan family za su iya haɗuwa amma rago mutane daga mabambantan iyali ba za su iya haduwa ba shi ne wannan yake ƙara fito da bambancin ahlul bayt da kuma al-afrad yanzu yan rago ne da ni da kai ba za mu iya haduwa ba amma mai gida zai iya sayan rago ya yanka a madadin shi a madadin iyayen shi a madadin matan shi a madadin ƴaƴan shi ko sun kai nawa kuma dukkanin su su amfana da falalar da ke tattare da wannan rago da aka dai an shar'anta ma iyalan kowane gida yallayya ala ahli kulli ala kulli ahli baitin udhiya akwai hadisi Abi Hurairah wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar al-Imam Ibn Hajar a cikin al-Fath mana Fathul Bari yake cewa rijaluhu thiqatun lakin ikhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi wal mawquf ashbahu bis-sawabi al-Imam Tahawi a cikin mushkilul asar kenan wa gairuhu da wani shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan alama ce wannan dalili ne yake nuni ga cewa lallai wancan umarnin na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da ƙarfi ala ahali kulli baitin udhiya annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ji shi yana cewa man wajada sa'atan wanda ya samu yalwa ta dukiya falam yudahi sai bai layya ba fala yaqrabanna musallana kada ya kusanci masallacin mu wannan fa yace dokar da annabi ya sa hadisin ya tabbata in dai kana da yalwar da za ka yi layya ka sa kaji ka shiga jinsani kai waye kai waye akai ce fa ne akai cincin aka sai mineral aka sai lakasera ko wani ma mulki na wai ogan shi zai zo amma aka ce lai yake sai da ba sami yanayi ba in ka buga litan sai ga da cincin da waye ya kashe sama da dubu ɗari sannan bai ce ko an kira sallah kakka ne ta ce ku je ku yi mai gida ya ce kar in je eh mai gida ya ce kar ka je amma wallahi ba ba ba ba ba soyayya bace soyayya ce dan kar kai abin da zai hana ka jan to me idan mutum ya ƙi ji ne je sallar nan ne malamin zai ce to me annabi ke nufi ko yayi ba a su kada ka tantance kai lai ya kaki ko ka zo kai sallah ba a su sai dai sallah za ta yi maka amfani kawai mutanen gari za su yi zakan kai na Allah ne ashe cikakken mugu ne saboda iya zalunci hakan shi yakewa saboda tsabar rashin wayo hakan shi yake cuta ya cuci wasu a duniya ya cuci kanshi a lahira kaga wannan shine ya zama ahbaqun nasi kenan to in dai kana da abin da zaka yi layya karka kusance masallatan mu to daga wani lokaci daga layyar bara mutukar ka cancanta kai kai to hatta bana ta zo ko baka yi sallah ba je ka Allah ya kai mu lahira ka san kuma dai sallah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar inna awwala ma yuhasabu bihi al 'abdu yawma al qiyamah as-sala abu na farko sallah in ta yi kyau alhamdulillah in ba ta yi kyau ba khaba wa khasira wannan hadisan da ire-iren su suna karfafa wajabcin a fita ayi abin nan layya kenan wa min adillatil mujibina da kun faɗa Allah da yace fa salli li rabbika wanhar daga suna kawo wannan dalilin hatta daga cikin mazhabar al-Imam Shafi'i suna da maganganu guda biyu magana ta fi shahara wanda aka samu daga shi al-Imam Malik ya tafi kan cewa layya sunna ce mai ƙarfi zamu ji akai amma akwai fatawa daga cikin ɗan makarantar shi da suke cewa layya wajiba ce matukar mutum na da hali lura da waɗannan dalilan to waɗanda suka ce a layya ba wajibi bace da aka ce musu ai Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar suka ce ba ku gane ayar ba ayar ba tana umarni da layya bane mm tana umarni ne da cewa in ma za ka yi layyar to ka yanka dan Allah kar ka yanka dan gunki amma ba wai in ka ƙi layyar ba ayar da kai take a ita aya ba wanta da wanda zai layya a wanda da ba wanta da cewa ai layya ko kar ai layya ba shi take magana ba a kai da ka samu abin layyar in ka zo zaka yanka bismillah wallahu akbar kada a yanka walata da uzza da manata da hubal da sauransu suka ce wai ita ce wannan shine ma'anar da ayar take nufi wa aqalluha mafi karancin abin da za a yi layya da shi shatun akuya shine alma'i suna cewa alma'i ko alma'al shine kaduwa da Hausa ma'ana za ta fitowa saboda akuya suna ne na jami'i ma'ana suna ne na game gari na jinsin tumaki da awaki shi yasa hatta larabawan suka ce ganam akwai yiwuwar ka samu tumakai akwai su yiwuwar ka samu awakai amma in suna nufin tumakai ne ta ce maka za'al in suna nufin awakai ne sai su ce maka ma'al kuwa ko kowa su lana ne za ka haka aka raraba samaniya ta azuwa min az-za'an lisnaini wa min al-ma'az ithnain qul az-zakarayn harrama am al-unthayayn amma amma ishtamalat alayhi arhamul haka da gaba ko samaniya ta azuwa min al-ibl ithnain wa min al-baqar ithnain kaga ma'azi amfani da shi bai ce mina laghanami ba da ya ce mina laghanami min isnayn to da ba za a ambata mana akuya ake nufi ko tunkiya sai mu ce dukan su ake nufi to da yace shat shine dangi ne na ma'iz akuya kenan mafi karanci kai da akuya saboda mai ita take da daraja ta kasa kuma ta ta arhama raƙuma suke da daraja ta koli ake samun rakon miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan na miliyan ɗaya mana ganin zai wuya a same shi sai dai ɗan maraya tsada yake da shi to aka samun na miliyoyi a cikin shi na miliyoyi to daga nan sai ka sauka ƙasa shine shanu suna biye da raƙuma a ɗan karen tsada to daga nan sai ka sauka ƙasa sai ka samu awaki a tumaki da raguna to su kuma suke biye da wa'ancan to daga nan sai ka zo ka samu ƙadoyi jar akuya kaduwa da kuma bunsuru su kuma irin su ne mafiya suka fi arha to kuma hatta a wajen abin nan daɗin nama in an gabatar da raguna da da tumakai to kuma za a gabatar da wayannan saboda kankantar su so da gurgudan kankantar dabba gurgudan daɗin namanta sai dai kawai kuma in ka karanta littafin alhayawan zai iya tunawa na al'imam na jahis banda shi ma akwai da suka rubutu akan dangin dabbobi da irin amfaninsu suka ce duk dabbobin da muke mu'amala da su babu dabbar da in ka ci namanta ko wani ɓangarenta za ta saje da jikinka ɗari bisa ɗari in ba akuya ba in ka ci na saniya ko dai ko rabu don ka zauna lafiya ko ya zauna a jikinka ka shiga uku amma idan ka ci saniya akuya kaduwa ko naman bunzuru ɗari bisa ɗari zai narke a jikinka sai kuma saka tumaki da awaki wa'annan ƙanana to kaga yanzu babu laifi don kayi da akuya matukar ta cika sharuɗa kamar yadda zai mana bayani to akallu ha shatun mafi ƙaranci a samu akuya wannan akuyar kar ta gaza mutum ɗaya mana mutum ɗaya ne kawai aka yadda yanka ta sai dai mai gida zai yanka a madadin iyalan gida amma ba za a yi asusu ba ka ce to kawo ɗari ko kawo hamsin in kawo hamsin mu sai akuya ɗari in kuka yi haka ku duka ba ta yi ba kun dai ci naman balangu naman jinsani amma Allah ba zai biya ku ba amma kai kaɗai sai ka sai akuyarka sai ka shigo da iyalanka ko sun kai talatin ko ɗari ma ربنا تقبل اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي وتقبل عني وعن اهل بيتي Allah ga ta nan zan yanka akuyan nan ka karba daga gare ni da kuma iyalan gidana su ma za su tashi ranar lahira duk sun yi layya duka sun yi layya kuma kaga kamar mutum bai da uzuri ya ce wai layya ce wala ni ban ankara ba kawai yanzu ana cewa watan layya tsaya sai dai idan mutum ya dan samu takwar hankali yana da wanau to kaga wannan kuma shi shi ma azur eh amma dai lafiyar ka layyan nan ka san tunda aka yi tabara ka san tabana insha Allah tana nan tahuwa to shine wa aqallu hashatun mafi karancin ta a samu akuya shine bayanin malamin ke ta ga mutum ɗaya kawai wa waqatuha lokacin yanka wannan dabba ta layya ya ce mafi karanci daga nan sai a yi da tumaki su ma mutum daidai da raguna kenan to daga nan sai raƙuma da shanu da raƙumi ɗaya da saniya ɗaya galiban mutane bakwai mutum bakwai za su iya haɗuwa a ciki za su iya haɗuwa sai su yanka kuma yanzu na ga an dawo ana yin shi sosai ko kawai abinda ake so kar ku wuce bakwai ba wai ƙwarya bakwai ba kada ka ce to ƙwarya bakwai za mu abin nan ta ce to wane da kai da wane da wane ku haɗu ku sai ƙwarya kun zama takwas kenan kun zama takwas kenan ta ɓaci ai da aka duk wanda za su shiga na ku bakwan ku yi sikirinin sikirin shari'i a tantance kada wani ya zo ya ɓata maku rawa da tsalle ko ya bata muku zikiri da hayaniya a kowa ya shiga shi karan kanshi zai shiga ɗaya da rabi ne zai shiga uku ne kowa nawa ne ne lambar za ku kalla wanda za a yanka da niyyar to kar ku wuce bakwai sai ku yanka sai ku raba shi kenan yadda ake na wancan hukunce hukuncen na ɗaiɗaya kudin to shi ma wannan ɗin shi za a yi wa wakatuha lokacin yanka dabban layya ba'da salatil idi bayan sallar idi bayan kammala sallar idi kaga wannan hukuncin bai ya kake kenan amma mu dai a malikiya da saura ko a malikiya akwai saura kuma bayan liman ya yanka waye ce sai liman ya yanka waye ce sai liman ya yanka waye ba shi wannan power ya zo ya yi bayani a ina a fadar sarki ko a littafin addini ba inda aka ce ka jira liman kai malamai ma sun yi saɓani tun da cewa aka yi da an gama sallah tsakanin sallah da hudu ba wani ake fara yi sallah to liman na yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ragonka na gefe sai ka yanka shi kuma liman na ta hudu ba wai kayi dan ya ko ba kai ba kayi layya ba a ce sai ka jira ya gama hudu ba ba balantana har a tilasta maka da mulkin mallaka wai sai yayanka a ina bai da wannan power da Allah ya ga dama da manzon shi da sun bashi to ba su bashi ba kuma su ne masu shari'a duk da haka yake a littafai ba in duba iziya za ga haka ya kawo har ma aka ce to an yi sabani sai sarki ya yanka to da sarki sarkin gari ko sarkin yanka na gunduma ko na to wai koko wasu ka ce a ai sarkin ma na addi hatta cewa sai liman ya yanka shi ma matsala ce khilafiya ma a malikiya to wai yanzu liman ne za a jira yanka ko sarkin gari to in ka ce sarki ya ce a to hakimi to daga nan ta ƙara faɗi ba to an ce to shi kuma hakimi ne yayi wautar yanka sarki mai martaba bai yanka ba to kaga yanzu sai a ce to ai ta waya zariya mai martaba ba ya ce ai mai martaba ma ya wuce taro Kaduna shi ke duk sai ta jira ai ba su da wannan fawa bai inganta ba dai gaskiya babban abin da yake da muhimmanci shine liman a tabbatar ya yanka ya sallame daga sallah idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to shikenan yanzu abinda lokacin yankan dabbar layya ya shigo sai al'umma kowa ya je ya kama ya yanka wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ya akwai a littattafai na malikiya kamar ibiya ya kawo haka wasu ma littattafai na malikiya da ke saman wannan duk sun kawo ko da zan yi tuna kan malam ya askari al'imamu al'askari da mizbahu saliku ma duk cikin mizbahu saliki cikin littattafan malikiya suna kawo a cikin fatoyinsu abdurrahman ibn al-juzai a cikin littafin shi al-fiqh wa al-mazahib al-arba karkashin fatawar malikiya ya kawo wannan matsalar shi ma mai alkawarin da suka yi ya shi ma duk ya kawo duk kusan da maliki suna kawowa to sai dai kawai matsala ce wadda na ɗaya hatta a wurinsu akwai saɓani na biyu kuma suna da saɓani da wasu mazahib ɗin kuma waɗancan suna da dalili don shi ne ake da shi da waƙi hadisin albara ibn azib kusan babbar hujja ce da ke yanke cewa ba a jiran a ce liman sai ya yanka tashi shi abinda ake jira liman yayi a tabbatar da cewa yayi sallama daga sallah albara ibn azib yake cewa idan idan sun je filin idi abinda suke farawa da shi shine sallah daga nan sai su saurari kutubar annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan da ya gama sai su koma gida sai su yanka dabbar su da suka tanada ta layya kaga bai taba cewa to ai suna jiran su ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka ko kuma bai yanka ba matukar an tabbatar liman ya gama sallah shikenan ba karkashin nan kuma waccan fatar ke fitowa ta cewa daga gama sallah ko daga gama khutba suka ce a ai daga gama sallah ma za a iya yankawa daga gama sallar liman kama kuma akwai bukatar mutum ya tsaya ya ji kutuba ne to kenan liman na kammala kutuba sai ya yanka abu na biyu ba a jiran liman wai in bai da shi ya ba da izini wannan ma shi mardudun ne min ba da aula tunda ba a ce a jira ya yanka ba duk da yana da shi min ba da aula kuma ka ce wai in bai da shi to wai ya rike microphone sai to jama'a bana Allah bai hore ba wanda ke da abin yanka ya je ya yanka mun ba da izini asuwa kare da gudan layya ko ya tsaya ba da shi za a yi ba sai dai ya gada ragunan layya in ma ba rashin hikimar kare ba ka gudu layya ga kasusuwa nan za a samu akwai na Allah za su jika hantar shi su da ka yankan yana takaituwa ne a bayan yankawar liman bayan sallamewar liman kai bayan sallamar shi idan mutum ya yanka kafin liman ya sallama to gaskiya yankan shi bai yi ba kafin liman ya sallama sallah ko kafin liman ya ya ko kafin ma mutum ya fita masallaci ko ya je wurin sallar sai ya zo yanka to wannan yankan nashi duka bai yi ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na
kuma yana da yawa kamar da ba ya ce ma ɗan wanda shi tare
su taima mahaifinsu su kuma ba za su iya ba eh su kai haka yayi su amma kamata yayi ila kudin da ɗan kauri sai to ana so a sai mahaifinsu mai tsada na dubu ɗari biyu ɗari uku shi kadai sai suka kalla kudin mana sai su yi tarayya sai a yi sai a yanka saniya ko su shiga tare da wasu su suna da ɗari ɗari su uku wani ma ya kawo ɗari su bakwai ta ɗari bakwai ya babbar saniya ce sai su yanka amma dai ba sai hakan ba suka ce to za su haɗa mai shi mahaifin kuɗi sai a ba shi ya tsayo sai a ko su haɗu su sayo sai su ba shi kyauta sai ya yanka in suka yi haka shi kenan su ne dai ba a yadda su yi wannan karo karo ɗin su zo su su yanka ba mana su su su haɗu su uku ce za su yanka al-imam ibn al-qayyim yana cewa wala qawla li ahadin ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama in annabi ya faɗa magana to kuma an buge bakin kowa annabi ya ce man kana zabaha qabla salati falyu'id ko falyaqut duk wanda ya yanka kafin ayi sallah kai tsaye zai sake layya to kaga ai lalle kan babu wani mai sauran magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkara magana wannan yankan zai tafi ila akhiri ayyami tashriqi har zuwa ƙarshen kwanakin yanyani laraba na cin wannan kwanakin ayyamu tashriq saboda a kwanakin ne ake yan shanya nama sune kwanakin zaman mina alhazai sukan dawo mina ranar idi tara ga wata za su fita su je muzdalifa ko a su je mina ka'ida kenan ta kwashe su za su je mina ran takwas ga wata shine yawmut tarwiya za su kwana a mina ka'ida da ya kamata kenan za su kwana a arfa abin nan a mina in suka kwana a mina za su yi asuba a nan kuka ce tun jiya za su yi magriba za su yi isha kuma yau da sata za su yi asuba a nan duk a mina idan rana ta yi zawadi sai su wuce arafa to amma yanzu lura da cinkoso da yawan mutane naka ce a bari sai rana ta yi zawali a fara ɗibar mutane ana kai su arafa to wani turuk ɗin kuma sai da za a ɗauke shi ranar ta fada shi yasa tun ranar takwas ga wata da azahar za a fara jigilar mutane ana wucewa da su mina kana zuwa mina ƙarfe uku kila ƙarfe biyar na yamma kuma sai a ɗauke ka sai arafa a can za ka yi magariba ka yi isha ka yi asuba amma tsayuwar arfan ba ta farawa sai an yi zawali kuma ranar tara ga wata to kaga in suka je suka yi wannan rana ta faɗi za su dawo muzdalifa su kwana nan ne Allah ke nuna ma kowa ma bai isa ba ga gwamna daga shi sai dan wannan yata ko ba a yi da'a lulluɓa ba kana lulluɓa rago kuma ba a doka ba ta yi da'a gini a wurin ba kowa a fili zai kwana nan ba yana ta hawa jirgin sama ba wai ba security a titina a fili zai kwana a fili ka gawaye ka gawaye ka gawaye to yana gamawa ran goma ga wata akai asuba za ta mata a jira rana ta danyi sha ta dago mutum ya je almash'arul haram saboda eh eh abin nan muzdalifa yana cikin harami ne almash'arul haram ne to in aka zo nan aka gama sai a je ayi jifa da a ranar goma ga wata to in aka je aka yi jifa kila za a iya zuwa ayi tawafil tawaful ifada da sauransu to mu da muke gida ana sauka sallar idi liman ya kammala sallah ya kammala khutba to sai komi yankan layya su kuma a can a ranar ne za su yankan hadaya dabbobin nan da suka tanada ko suka sassaya in ma ka maka da kudinka ka ki sili za ka iya yi za ka iya tafiya kasuwar dabbobin kusa da wurin ka je ka zaɓa da kanka ka saya ka ce kana so a baka wuka ma ka yanka da kanka duk za ka iya yi ko kuma in ka ga dama ka je sai ka ga shago kawai kamar jikin masallacin nan suna shagon hadaya ne shagon sayan hadaya tunda a can ne ba irin Najeriya bane in aka siya za su shiga in ka je kawai sai ka siya za su baka receipt an gama ka je za su siya za su yanka in aka tattara namun da san Najeriya da amuna cin wanda ake kawo mana ko to an kawo sai maka da Abuja abun mamaki ko ba raba an kawo ko ba na ba an kawo dabino ba na ga na ga na bara na bara banda na bana na bara dabinon bara gashi irin addu'an nan ne kyau in ka in ka ci shi da mallan ka kai azumi zaka ji azumin kamar na musamman ne gashi an rubuta yuhuda wa la yuba wa la yuba la yuba haka aka rubuta baro baro da larabci not for sale da turanci amma kuma aka sa a kantina nawa ake nawa nawa nawa guda nawa kike so ka nuna mashi ya ce shi ma sai yayi saba ma Allah yayi aka yi akan shi shi ma zai yi kuma zai yi akan ka in ba za ka siya ba shikenan to innan kwanaki na sha goma ga wata ba kirga da ita yawmul hajjil akbar ake ce mata ita ce ranar aikin alhazai ranar shan wahalar alhazai to sha ɗaya ga wata alhazai za su kwana amina za su yi asuba a nan za su yi azuhur da la'asar jam'an wa kasra za su yi magriba da isha jam'an wa kasra lil isha ranar goma ga wata za su tafi su jifa bayan zawali sha sha ɗaya ga wata kai sha biyu ga wata shi ma za su yi asuba ba za su ko ina ba kana yin asuba kawai ka je kai kwanciyar kai ka so kai ta bacci sai azhar ta yi sai kai azhur kai la'asar jami'an wa kasra ko daga nan sai karkada sai ka je jifa sai bayan zawali in kuma kaso za ka yi tafiya masallacin da ke masallacin hayi da ke kusa da inda ake jifar annabi ya ba da shaidar annabawa saba'in suka yi sallah a masallacin to in ka yi sallah a masallacin kai ma ka samu wannan falala to daga nan sha biyu ga wata in ka ga dama kana dawowa bayan azahar sai ka naɗa kayanka sai makka ka gama aikin haji kenan fa mun ta'ajjala fi yawmayn in ka ga dama sai ka sake kwana sai kai kwana na sha uku to wayannan kwanaki sha ɗaya sha biyu sha uku ne ayyamu tashrik dukkanin su kwanaki ne da aka baka damar ka iya yanka hadaya a can mu kuma da ke nan gida kwanaki ne da aka ba mu damar mu iya yanka layya zaka yanka wa ranar idi zaka yanka wa ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku sai dai ranar sha uku suka ce kar ya wuce zawali shikenan sauran ranakun ma in yi wuce zawalin yayi amma dai an fi so ka yi qabla zawal to shine yake nufi anan ila akhiri ayyamit tashriqi wa afdaluha mafificin dabbar da zaka yanka alayya koda akuyar ce ko tumakin da ragunan ko shanun da raƙuman to ya zama asmanuha mafi mansu asamanu ko asimanu mai kenan to ana so ka samo mai kiba mai kitse ƙosasshiya ila ta turka karka ji tsadar ka kalli wanda za ka yi wa ibadar ne kuma ka kalli don me za ka yi ibadar akwai hadisan abu rafi ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai layya yakan je su yi raguna guda biyu manya masu nama da kitse da sauransu wala yujzi'u ma duna lajza'i min az-za'ani duk abin da bai kai tutturni ba baya isa daga cikin tumakai nan kalmar minadha'an suna ne a kamar yana ishara ne minal ghanam in an ce jaza tutturni ake fassara shi haka malamu na daure ke fassarawa to amma yana komawa ne ya kalli shekarun da kowane yake da shi idan za ka yi layya da akuya jar akuya kaduwa ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu ƙaranci kenan kenan in za ka yi layyar da jar akuya aƙalla ta zama tana da wata sha uku ko tana wata na sha uku sannan lafiyayya mai kitse mai lafiyayyen ƙaho mai lafiyayyun kunnuwa ba gurguwa ba ba kaza ba kaza ba duk a kiyaye nan amma dai ta kai aƙalla wata sha uku haka ma bunsuru ya kai wata sha uku kaga bin tarihi da salsalar shi na da amfani to amma idan ka dawo wajen raguna idan rago ne zaka iya da dan wata takwas ma mazhabar Ahmad ibn Hanbal su suna ga idan rago ya more kiwo ya samu kula za iya da dan wata shida ma amma na wajen malam Aliman Ahmad ibn Hanbal ma dai za ga galiban sai ya kai wata goma in tunkiya ce ta kai shekara ɗaya ko ta shiga shekara ta biyu ba za ka iya da ita ta sannan abu shanu shekara uku sun cika shekara biyu sun shiga ta uku kenan raƙuma sun cika ta uku sun shiga ta hudu to daga nan sai a ce kowane za a iya yi da shi ma dunal jaza'i min za'an kada a yi da wanda bai kai matakin zama tutturni ba wasaniyu min al-ma'az sannan wanda bai kai shekararre ba cikin awaki shi ma ba a yi da shi asaniyu shine wanda ya shiga shekara ta biyu wanda shekara ta zagayo mashi in akuya ce in akuya ce akwai Siddiq Hassan Khan wanda ya sharhin wannan littafin shi ba tauri shi ya zaba ba yace shi abin da ya fahimta da asaniyu min al-ma'ad ko bunsuru ne shine wanda ya cika shekara ta biyu ya shiga ta uku domin asani aka ci tasniya ake nufi biyu ya cika sai ya shiga kamar akalla dan wata 25 kama bunsuru dan wata 25 fa babban bunsuru ne to amma dai za ga tafi na malikiya suna ta asani wanda ya cika shekara ya kuma zagayo duk da shi yana kafa hujja da hadisin abi barda ba- barda a cikin bukhari da muslim yake cewa manzo inna anna rasul annahu qala ya rasulullah inna indi dajinan jaz'atan min al-ma'azi ina da wani dan karamin dan akuya fa qala isbaha wa la tasluhu li ghayrika layyace ta zo abubar da talauciya bai bai shi gashi ya san fara lallayya hankalin shi ya tashi ya ce haru sulla wala na akuya nake da yi shekara ɗaya da manawa ba bai gama ta biyun ba mallan ta shiga ta uku na ɗan dajin haka ɗan ƙarami sannan bai ce to je ka yanka kai kaɗai nema wannan umarnin na ba wannan opportunity dama ce kai kaɗai na ba duk wanda ba kai ba in ya yanka irin shi naman balangu ne gara mijin sami ko bai yi ba amma kai dai ka je yayi walal a'awaru sannan ba a yi da mai ido daya ido daya idan da ya tsiyaye ko idan da ya lalace wal marid ba a yi da dabba mara lafiya eh Allah ake so a ba to a samar da mai kyau wal a'raju da kuma gurgu wanda in suna tafiya da ƴan uwan shi sukan iya tsere mashi ko kuma takan nuna a jikin shi cewa gurgu ne ai na kasa ce wannan wal a'jabu da kuma maramai in an ce al ajab wanda ba alayya da shi yana shiga cikin al hazilatu kaskantacciya da ta motsi ko an nahifatu ko as sakhalatu sakhala mara kitse maramai al hazilatu lalatacciya wanda bata more kiwo ba sannan an nahifa ɗamarin riya idan an haife su su uku shekara biyu su sun yi ɗiga-ɗiga ya tana nan kamar watan ta uku to ba a yi da irin wannan tsambarariyar sai dai ka yanka maka balangon ka kai kaɗai amma Allah baya sai ya zaka ba shi tsambarariya kai an ji aljanna ba so kake a baka cikakkiya ba to kai da cikakkiya wa'annan dukkan dangogin dabbobin nan ba a yi da su to idan mutum ya yanka dabban layya zai wa ya tasaddaqu minha wa ya akulu wa yadakhiru to ga hanyoyi uku da ake da naman layya zai yi sadaka da nama sadaka anan kyauta ta zo ta shiga zaka ba wasu dan talaucin su zaka ba wasu dan zumuncin ku wani yafi karfin shi zaka iya bashi to sai yace wa ya akulu kuma zai ci daga ciki ka diba ka ci sannan wa yadakhiru kuma zai adana za ka adana ka ce cinyar gaban nan a yi maka dambunta a aji ko a soya a zuba a kitse a batta sai nan da wata uku ka rika dan ɗiba kana mamulawa biya halatta za ka iya za ka iya aje naman layyarka aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kudu waddakhiru wa tasaddaqu ya masu layyakuci ku ba da sadaka kuma ku adana in kuna son ku adana yace wazzabku fil musalla afdalu yankawa a filin idi yafi to ga suwa ga kowa inda za a matsawa liman ya zo da nashi dan a ga yayanka kowa ya zo da nashi yan gama kaga wasu ma sun samu sana'ar mai da rago ko dubu ɗaya ɗaya mai da ragonka daga wurin idi ga security shi kuma ɗari biyar ya rika sa maka ido yana maka salfin ragon kada ya a samu ɗan ɓacewar dabo ya ce wa zabu fil musalla afdalu isharar lisha'ir dini me yasa aka ce a yanka a wurin yankan saboda a bayyana sha'ir dini suna kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yankawa a filin idi me yasa yake yanka a filin idi dan ya nuna wa mutane to ni ma wannan ni'imar Allah ya azurta ni da ita ba dan ya nuna wa mutane to yanka ya halatta gani na yanka ba shi bane yace wala ya aqudu mallahu udhiyatun min sha'rihi wa zufrihi ba'da dukhuli 'ashri dhil hijjah wala ya akudu min mallahu udhiya duk wanda ya mallaki dabban layya ko yake da tabbaci ko kyakkyawan zaton samun dabban layya ba zai riƙi komai ba min sha'arihi daga gashin shi wa zufurihi da kumbar shi ba da dukuli ashirin zulhijja bayan shigowar goman zulhijja ko mu ce kwanaki tara kenan kudu da goman mana ciki kenan duk wanda yake da niyyar zai layya to sai dai kai aski ko dai talatin da zulka'ada ko ashirin da tara ko ashirin da takwas ko ashirin da bakwai da makamantansu amma ɗaya ga zulhijja ba haske gashi ba yanke kumba kana da faso da suwaye da dukkan kyale su dukkan kyale su to ba za ka yi waɗannan ba sai ranar goma ga wata in kayan ka dabbar ka to sai ka je sai ka yi aski sai ka yanke kumba sai ka yanke wata fata da ta tashi musamman wadda take tafaso ce ba ta rashin lafiya ba hatta yudahiya to mutum ba zai waɗannan abubuwa ba har sai yayi layyar shi to yana yanka layyar shi to yanzu bai da sauran wani takunkumi ko wani abu da zai iya hana shi ya ya yi wa'incan ayyuka daga nan sai ya koma rayuwa kamar yadda yake qabla dukuli al-ashiri al'awa'il na watan zulhijja wannan shine abinda wannan babin ya kunsa na matsalolin layya waɗanda muke fuskanta nan da ɗan wani ƙanƙarin lokaci muna fatar Allah ya azarta mu da yi kuma ya karɓa daga gare mu wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am saban lokaci na me eh eh
idan ka yanka ta yi ko ba ta yi ba misali ba za ka dogara da yankawar wani ba muhammad salih ibn al-usaymin na ga da shi da wasu malamai sun tattauna musamman akan wannan matsalar cewa to wanda yake waje ya zai matukar kana da limamin da zaka je kai sallah a masallacin da zai jagoranci ko kana da masallacin idin da zaka to shi wannan limamin to gama sallar shi ake ma ake awwalawa ita ake la'akari da ita wanda ba su da liman ne matsalar ta fi faɗi ƙauyensu ne ba masallacin idi shi ko bai je idin ba ga ragon layar shi ko ga dabban layar shi yanzu ya zai yi ta zuga suka ce ato sai la'akari da waɗanda suka je suka dawo to kaga sun ishe shi misali to ba wanda ya dawo fa ta ce binciki labarai kila wani ne daga karkara ya shiga birni bai da dabba da zai yanka dan an gama idi sai koma ƙauye haka ake yi ko sai ce bari ya tsaya ya baza kafasitin shi sosai ko yau ranar idi ne to sai ya samu labarin ai can garin su ne akramul buldani ilayhi ko akramu baladin ilayhi ai sun gama sallah to sai amfani da wannan ganin sai ya yanka amma misali ga inda zai idi suna sallah tara sai ji wani masallaci a wani gari can kusa da su sun yi sallar idi bakwai da rabi sai ci to yi kafin ma ya fita idi bari ya yanka nashi sannan kuma sai ya fite je idin karfe tara ya ci balangu wannan namun balangu ne bai layya ba bana da yake an samu akasi ba shi a cikin masu wannan ahalul fadli inda zai je nan zai la'akari da shi na'am eh eh a in in bai sani ba shikenan ana fatar Allah ya karba shi bai san haka akai ba amma sun cuce shi amma shi wanda ya siyar kuma yayi haram kuma zai hisabi da wannan mutumin a ranar lahira wannan laifin yayi kama da tasriya tasriya mun muto ta a baya dabara ce da makiyaya ke yi kitatsar dabba har hantsar ta ta cika dan su rudi mai saye cewa wannan ko goma ta haifa za ta iya shayar da su a shekariya ne da ya ji ya tare ɗaya zai lakwaf an tsata abin nan to shi ma wannan ha'inci ne ainihin zulmi kenan amma shi wanda zai saya kuma in ya san an yi wannan shaka fashin ko an yi wa'innan allurorin rago ya cika to gaskiya ko ya yi ba ta yi ba dan wata shida ya zama kamar dan shekara ɗaya a ba ta yi ba a wurin Allah yana nan dan wata shida ya shi wacce allura ba ta zama hukuncin Allah ba to Allah shi kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi malamin matsalan wajen sadakar namu ayyan eh
kamar mutum ya wajen sadakar sai ya wajen a soya ne ya ba ta kyan uku wanne ne da ya ba da kanye du- duka duk wanda aka yi yayi lokacin da muka yi karatun tufatul mawjud mun ga bayanai da Imam Ibn al-Qayyim Allah ya mashi rahama ya tattara na la- naman suna duka kowane za ka yi kai sadaka da shi wani ka ba shi ɗanye wani in an ɗan silala ɗin nan ka ba shi wani a soya a ce an jima a haɗu da shayin na ana'a a ci a sha yadda ake zafan nan aka yi wata shimfiɗa wajen kaga za a amfana za a tuna da za a yi hirar ana firamare fo da waye da abokai da family and friends ko su da duk wanda aka bayar yayi illa ya kawai a kalli mabukata kada a kada a ba wanda shi ba zai ci ba kada a ba wanda ba zai ci ba ko yayi mai kana na wa alaikum assalam wasu da ka kawo na na kwanci goma za ka yi za ka yi eh a gara da cewa za a yi za a yi toshewa eh ya na zan wajen wanka ya gwaji sosai ba a wannan ba matsala za a iya goge kauce amma ya tattashi haka kuma mutum zai iya yankewa bai yanke ba sai da goma suka shigo to shi ma ya taba wani abu ne na jikin shi sai dai yake da hukuncin kumba amma dai- sai dai inda lalura yana mai zafi ko likita ya ce wannan a yanke shi zai iya zama to wannan kuma ad-daruratu tubihul mahdurat wani hukunci ne na daban babi ne na lalura wa alaikum assalam
yayi shi ne zali mutum wadan zubali ya shigo sai matar shi ta haihu to amma zai kamar sunan zai zo kamar arin bakwai ga wata sai shi to bari gurin ya haɗa sai jinkirta yankan dabban sunan sai su je a yakan da kulai ya haɗa biya yi
A- amma wannan matsalar malamai na tunawa ana hada ibadu biyu da suka zama hukuncin su daya in suka dace da juna sai a sai a hada sai daya ta shige cikin daya kamar misali a ce wankan juma'a da wankan haida kun a dauki karami a shigar da shi cikin babba ba a dauki babba a shigar da shi cikin karami ba sakon da suke ganin cewa idan an sami dacewar duka ranakun zai iya yanka dabbar ta zama ta layya ɗaya kuma ta kuma ta zama ta aƙiƙa to amma abinda da yawa suke cewa to ai akwai inda suka sha bamban dalilin ya wancan yankan daban dalilin wancan yankan daban kuma hukuk da ke tattare da wannan daban hukuk da ke tattare da wancan daban amma dai mutum ya yi tunda akwai wanda suka ce to shi kenan amma abin da ya fi da nemo guda biyu tunda ai haihuwan ma biyu aka ce a yanka wa namiji ya kuma za a zo a mai kwangi a ɗayan ma kuma sai an haɗa mashi da wata rana to walantana kuma wanda suke zuwa su jinkirta yankan sai tara ga wata wai tara ne ya idi sai sai- sai- sai ya fasa sunan sai tara ga wata sai a yanka da niyyar idi da niyyar suna ilan ba ya saba duka biyun basi ba nan kai baka yi layya ba dan kai ana bara ana karuwa can kuma sunan kawo to ranar yanka mata su ci naman balango kawai ya halasta tunda an yi basmala Allah ya san da wa alaikum assalam wa rahmatullahi lokaci
kamar limaman da suke zuwa da sabunan su masallaci kamar suna fahimta cewa ba wai suna zuwa da shi ne don don saboda kore ma Allah su ma sun samu a da su da ba kamar abin da suka karanta ya fito cewa na cewa mutum ya yanka bayan yankawa ne kuma ga shi na kai bayani ba a jiran liman sai ya yanka bai da hurumi a ciki to ai liman ba an san dai zai yanka ba to za a ce dole sai ya zo da shi kamar wannan hikimar yanzu ba ta kamar ba ta da tasiri sosai a ce shi ma ya zo da nashi ya yanka shukuran lillahi ta'ala mana don ya gode wa Allah shi ma gashi dai idi ya zo Allah ya azurta shi da abin da zai yanka gashi ma ya zo da shi mutane ma sun ga ya yanka shi abin da almamu shaukani a nan ma ya fi ƙarfafawa kowa to ya zo da nashi so da in dai illatu zabihi illatu zabihi imam ne akwai wannan illar akan kowa ai kowa zai so ya gode wa Allah to kowa ya zo da nashi masallacin idi ana gama kowa ya yanka ba keɓance liman ko wani ba ko kuma wanda ya ga dama ya zo da nashi wanda ya ga dama kar ya zo da nashi duk ɗaya ne amma dai aslan ana zuwa da shi ne dan liman ya yanka mutane su ga da ba hawaya ake yi ba kai ke kusa da liman ya yanka kuwa shi ai nashi fa ya dan shiga daji ma amma dai an ce sun kusa gani shi sai ga mutane sun rike wuka zan dami mai rago ya kosa ko a kyale shi ko a yanka shi ko in dai waccan illatun ne waccan illar da suke kawowa da ake dogaro da ita kan yankan liman a masallacin idi wannan illar illa ce shamila ko jami'a ta shafi kowa ne su da kowa ma zai iya yi sai zo da nashi sai ya yanka na kai na ƙarshe eh kamar mene eh mutum bakwai ba za su iya yi ko ba su kai hakan ba amma da za su kai adadin zai fi kamar yadda ga wani malami na magana cewa tunda an ce bakwan dama mafi yawa ne in suka kai bakwan yayi amma suka so suka dawo shida hudu ko ɗaya ma shi kaɗai ce zai yanka shi ma ya yi so da ko ba su kai ba dai ba laifi yankansu ya yi Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh